assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau talata 26 ga watan ramadana hijira 1441 daidai da 19 ga watan mai miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzu'i na biyu na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 186 muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 106 malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب آه. wannan aya wadda muka karanta ta dinnan yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne da annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi a cikinta wato kamar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ka tuna kuma ka tunatar kuma ka gaya wa Yahudawa da Nasara, ka gaya wa sauran mutanen duniya ga baki ɗaya yau mai jima'ullahun rusula, fa ya ƙulu ma za ujibtu. Ka gaya musu ranar da Allah tabaraka ta'ala zai tara manzanni ga baki ɗayansu kuma zai tambaye su da na aiko ku da kuka zo wurin jama'arku da me suka ba ku amsa, me suka ce da ku. mallazi ajabakum bihi qaumukum jama'ar ku me suka ce da ku lokacin da kuka zo wurin su kuka gaya musu saƙo me suka gaya muku to anan ne sai Allah tabaraka ta'ala sai ya tambayi annabi Isa alayhi salatu wassalam bayan wato ya gama yi a tambayan manzanni baki ɗayansu da na aiko ku da kuka zo wurin jama'ar ku me suka ba ku amsa to sai ya waiwaya ya duba annabi isa alayhi salatu wassalam sai ya ce da shi ya isa ibn maryam azkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil qudusi tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفك فيها فتكون دائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتهي الموتى بإذني والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله تبارك وتعالى زي قال النبي عيسى نندك saboda Allah yana da magana da shi ba zai fara yin maganan direct ba sai ya fara natsar da zuciyarsa tukuna Allah yana da magana babba akan annabi Isa alaihi salatu wasalam saboda an ce Isa ma Allah ne wasu kuma sun ce dan Allah ne waɗansu sun ce babarsa ma Allah ce to shine Allah tabaraka wa ta'ala shi baya son kishiya to zai yi magana da annabi Isa akan wannan amma idan ya fara maganan hankalin annabi Isa zai tashi to shine sai Allah tabaraka ta'ala sai ya fara masa maganganu waɗanda za su natsan masa da zuciya yake ce masa ya kai Isa dan Maryamu ka tuna irin ni'imar da ne maka ka tuna irin ni'imar da ne wa babarka ka tuna yadda na karfafe ka da ruhi mai tsarki wato mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam duk inda kake yana tare da kai sannan ka tuna lokacin da kake magana da mutane kana jariri a cikin tsimman zanin goyo sannan kuma za ka zanta da mutane bayan ka zama gwarzo bayan na ɗauke ka zan dawo da kai za ka yi magana da su sannan ka tuna yadda na koyar da kai iya rubutu na koyar da kai attaura na saukar maka da injila sannan kuma ka tuna yadda yahuda suke kawo maka tabo su ce kai musu tsuntsu ka kwaba tabo ka suranta jimage ka yi numfashi ciki ka busa masa ya tayi sama kamar tsuntsu ka tuna wannan baiwa duka kana yin wannan ne da izini na sannan ka tuna yadda kake buɗe idan makahon da babarsa ta haife shi bai da ido ka tuna yadda kake buɗe hannayen kuturin da aka haife shi babu yatsu sannan duk da wannan ka tuna kuma yadda na kiyaye ka sharrin banu isra'ila na kiyaye ka makircin bani isra'ila wato ba su iya yin komai da kai ba ba su iya yin komai da babarka ba illa dai abin da ka zo musu da su na mu'jizozi sun ce sihiri ne wanda yake mabayyani sannan isa kar ka manta dai har yau yadda ne wa wato masoyanka sahabbanka hawariyawa wahayi na ilhama cewa su yi imani da ni su bi ka suka ce kuma mun yi imani suka nemi in shaida cewa sun mi ƙauya ka tuna a isa isƙalul hawari yuna ya isa na maryama hal yastadi'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i me kace da su ittaqullaha in kuntum mu'minin banu isra'ila ka sa su sun yi azumi kwana talatin da suka cika talatin suka roƙe ka ka sakko musu da kaɓaki wanda za su yi buɗe baki abincin ya zo musu daga sama da suka gaya ma ka ce bai dace ba su ji tsoron allah kar su riƙa yin inkari ko su riƙa yawan tambayoyi domin yawan tambaya tana nuna alamar mai tambayan bai da imani mai ƙarfi suka dage a kan roƙon cewa lalle suna so sai an sauko musu da kaɓaki daga sama to shi kenan da ka bincike su suka baka hujjoji mai ƙarfi suka ce maka nuridu an na'kula min hawa tatma inna qulubuna wa alama an qasaratana wa nakuna alaiha min ash-shahidina to sai ka goya musu baya kai kuma ka ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqina ka roƙe ni da sunaye na baki ɗaya ka ce in amsa musu wannan addu'a da harshenka domin wannan abinci idan ya sauko zai zame musu ranar murna daga su na farko zuwa ga jama'ansu na ƙarshe kuma zai zama aya daga gare ni ka ce in arzuta ku da wannan domin ni ne mafificin mai arzutawa to ni kuma na amsa in ni muna zuluha alaikum da sharaɗi fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibu bihi ahadan min al'alamin la u'azzibuhu ahadan min al'alamin duk wanda ya butulce wanda ya butulce wa wannan ni'ima wannan alkhairi to daga baya ya butulce zan masa azabar da ban taɓa yi wa wani ɗaya daga cikin halitta ta azaba to me ya faru sai suka butulce ɗin saboda na kafa doka na ce idan abinci ya sauka yau daga sama gobe ba zai sauko ba sai jibi to kuma idan ya sauko ɗin talakawa nake so su fara ci da gajiyayyu da marasa lafiya sai manya da sarakuna da masu kuɗi da masu faɗa aji suka ce ba su yadda ba rikici ya kaure suka fara ɗiba suna kaiwa gida na mai da su birori na mai da wasu aladu duka wannan wato allah tabaraka ta'ala yana gaya wa annabi isa ne domin ya kwantar masa da hankali don yana da wata babban magana da zai yi da shi kafin a zo kan maganan shi ne ke gaya masa wannan domin ya samu natsuwar zuciya waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu wato allah tabaraka ta'ala ne ke zantawa da annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam a bisa ni'imomin da ya yi masa wato yana gaya masa ka tuna ni'imar da ne maka ka tuna ni'imar da ne wa babarka ka tuna ilhamar da ne wa masoyanka mabiyanka hawariyawanka na kimsa imani a zuciyarsu suka yadda da ni suka bi ka ka tuna yadda wa- hawariyawa suka nemi abinci daga sama ka roƙe ni na amsa ka tuna dukkan waɗannan alkhairai da waɗannan ni'imomi Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe ba yana gaya wa annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan har inda yake ce masa ya isa na maryama a an ta ƙulta linnasi ta hizuni wa ummiya ilahaini min dunillah bayan Allah ya gaya mu- gama gaya masa waɗannan maganganu masu daɗi masu kwantar da hankali sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce masa wai ma in tambaye ka ne isa ɗan maryamu wai shin kai ne ka gaya wa jama'anka cewa su riƙe ka da kai da mahaifiyarka kuma alloli ne banda ni kai ne ka gaya musu wannan maganan isa an ce da allah ya gaya masa wannan maganan duk wani gashi na jikinsa sai da ya tsinki dukkan kafofin gashin jikinsa sai da ya dinga fidda jini sai da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dafa shi ya ce ka kwantar da hankalinka ba shi ya faɗa ba ya ubangiji ubangiji ya ce masoyina za ka kare shi ya ce kwarai kuwa don ka gaya min cewa ba shi ba ne ya faɗa sai allah ya ce masa dama ba ka magana da son zuciya amma bai zo ba haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kare shi domin duk wanda aka tuhuma daga cikin manya annabi ne yake kare shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda annabi bai bashi taimako ba to yana cikin damuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya natsar da shi ya kwantar da hankalinsa wato ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana tambayan annabi Isa alaihi salatu wassalam wai shin wannan magana da kiristoci suke faɗi nasara da umarninka suke faɗa ko ko ra'ayinsu ne shine tambayar haini min dunillahi wai shin da yadda ne ake yin wannan kai ka ba su umarni su dinga faɗin irin wannan maganganun saboda ganin cewa na yi maka ni'ima istakhluqu min ad-din ka hay'ati ad-dair bi izni fatanfuku fiha fatakunu da'iran bi izni wa tubri'u al-akma wal abrasa bi izni wa tuhyil mauta bi izni shine dalili da kai ma zaka zama Allah wa istukhrijul mauta bi izni saboda na baka dama kana bude idan makaho kana bude yatsun kuturu kana fidda matacce daga kabarinsa ya tashi ya rayu shi kenan wannan shine ya ba da daman ka umarce su cewa kai Allah ne isa kai ne ka gaya musu wannan ko kuwa ba kai ka faɗa ba a'a su suka kirkira suke faɗi don ra'ayin kansu to wannan shine ma'anan wazkur katina ko kuma wato ka ambata wa yahudawa da su da banu isra'ila a nasara da sauran mutanen duniya baki daya izqalallahu ya isa na maryama lokacin da allah tabaraka ta'ala ya ce ya kai isa dan maryamu a anta qulta lin nasi takizuni wa ummi ilahin min dunillahi to wannan tambaya da allah ta'ala ya wa annabi isa alayhi salatu wassalam wato a wurinmu zai yi ne amma a wurin Allah da annabi an yi ne a wurin Allah da annabi an yi tambayar an gama an wuce wurin amma a wurinmu za a yi ne kaga mun ana za a ce ai ranar alkiyama Allah zai tsaye da annabi Isa zai ce da shi a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahin min dunillahi amma a wurin annabi an yi an gama an yi tambayar an wuce wurin shi yasa shi Allah in zai gaya wa annabi zai ce masa isƙalallahu ya isa na maryama shi kuma annabi in zai gaya mana sai ya ce ya ƙulullahu Allah tabaraka wa ta'ala yana ga annabi cewa katina katina ranan nan ranar da nake gaya wa isa ɗan maryamu nake ce masa kaza kaza kaza kaza kaza annabi ya sani amma mu ranar da zai ci shi amma annabi ranar da Allah ya gaya wa isa alaihissalatu wasalam ko a duniyance ana yin wannan idan aka zo ana kallon a kaset na bidiyo to wanda ya ga fim ɗin za ka je na ba da labari ai wannan zai mutu idan ya mutu ‘ya'yansa za su girma wancan zai kwashe dukiyarsu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wanda bai gani ba sai ya dinga da kai wai wa ya ma ne wai wa ya ma an yaka ne bayan ga ni ba ta ina ya mutu bayan ga shi a shi ya riga ya kalli fim din ne duka to annabi ya kalli fim din lahira duka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abinda annabi ya sani ba shi yasa zaka dinga in kana bin hadisi zaka je na cewa ati babal jannati za ka je yana ce an koro wani mutum mala'iku sun tarbo shi ana bugun shi mutumin ya zo ya rike min riga na ce kai mala'iku ku dakata ne suka ce ya rasulallahi wannan mutumin banza ne kowa yana jin kunyar watan ramadana har ubangiji yana jin kunyar ramadana amma shi bai jin kunyar ramadana kaza da kaza da kaza yake sai annabi ce a sake ni sake ni sake ni wanda baya jin kunyar abin da Allah ke jin kunya ni ma ba zan ji kunyar shi ba to kaga shi a wurin annabi abin ya faru ma an wuce to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya wa annabi Isa alayhi salatu wasalam wannan to wannan tambaya da Allah zai wa annabi Isa alayhi salatu wasalam ranar alkiyama ba annabi Isa kawai za a yi wa ba za a tambayi duk wani mutum mai jama'a wanda yake yi wa jama'arsa ishara da cewa su rika yi masa biyayya su rika girmama shi su yadda da shi su bi umarninsa fiye da umarnin Allah shi ma za a tsaida shi duk wani mutum mai jama'a ko almajirai ko kuma muridai waɗanda ya yi musu ishara da su rika girmama shi da harshen hali ko harshen zance ka san akwai wanda zai ce ka girmama shi amma ba gaya ma zai ba a aikace zai dinga nuna ma ishara cewa ka ringa girmama shi akwai wanda shi kuma zai fito ya furta maka ya gaya maka cewa ka ringa girmama shi to duk wanda ya zama ya yi wannan ranar alkiyama Allah zai tsaye da shi kuma zai tambaye shi a an ta kulta linnasi azimuni min dunillahi kai ne kake gaya mutane su dinga girmama ka koma bayan ubangiji to idan ya zama wannan isharar da yake wa mutane cewa a girmama shi manufarsa shine sadar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da yin wusuli zuwa halar ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan mutum zai kubuta ba zai cutu ba don yana koyar da mutane ladabi yadda za su rika zama a fadan Allah tabaraka wa ta'ala kuma su san cewa komai da komai daga Allah ne yake zuwa wurinsu yana baza ƙoƙarinsa a kan sadar da muridai ya zuwa wannan makami to sai ya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce subhanaka subhanaka ma yakunu liya an aqula ma laysa li bihaqqin amma in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub so da ka duk wani bawan Allah da za a ce shi Allah ne ko wani bawan Allah da za a ce shi annabi ne ko wani bawan Allah da za a gaya masa wani abu wanda bai dace da martabarsa ba to dan mutane sun zage shi akan wannan a duniya ranar alkiyama Allah ba zai tuhume shi ba tambayarsa kawai za a yi a anta qulta lin nasi takhizuni ilahan min dunillahi shi kuma sai ce subhanaka ma ya kunu liya ana kula ma laysa li haƙƙin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyubi to abin da zai faru kenan to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce da shi haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhum idan manufar shi wannan mutum da malintarsa ko shehuntarsa neman kwaɗayin kayan duniya da tarbiyyar makaminsa da martabarsa da darajojinsa da kuma neman mutane su ringa fuskantarsa kar su juya masa baya to a wannan rana sai Allah ya kunyata shi sai Allah ya wulakantar da shi sai ya kunyata a tsakanin makaryata da mayaudara da masu da'awa nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-hifza wa ri'ayata bi mannihi wa karamihi amin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wazkur wazkur wato ka tuna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka tuna أيها الرسول المعظم والنبي المكرم كتنا يا كي ونن منزو أبن جرم ماوا ونن النبي أبن كرم ماوا إذ قال الله واتو إذ قال الله أورم من ذا الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله أورمه lokacin da Allah ta'ala ya ce li Isa ga annabi Isa ɗan Maryamu ya Allah lokacin da Allah tabaraka ta'ala wato zai ce wa annabi Isa alaihi salatu wasalam fil qiyamati ranan tashin alkiyama huwa awwalu man yuhasabu annabi Isa alaihi salatu wasalam shine farkon wanda Allah ta'ala zai masa hisabi shine wanda za a fara yi wa hisabi wa yukhadabu farkon wanda za a fara yi wa magana yawmal qiyamati ranar lahira taubihan saboda kunya taswa liƙaunihi ga jama'arsa waɗanda suke cewa shi ɗan Allah ne ko shi Allah ne to shi ne sai a fara da shi a gaban kiristoci a gaban masu cewa isa Allah ne ko ɗan Allah ne Allah ke gaya masa ka tuna lokacin da ne maka ni'ima ne yau baba ka ni'ima na baka kaza na baka kaza na baka kaza suna ji sannan sai a dawo kuma a ce to kai isa kai ne ka ce a ɗauke ka da kai da babarka alloli kuma bayan ubangiji duka suna kallo suna ji sun san kuma da su ake ba da isa ake ba dan su suke faɗin magana taubihan liƙauni domin a kunyatar da jama'arsa ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ci wa huwa yatajalla bi ismil muntaqimu wato a wannan rana ne Allah zai tajalli ya bayyana da sunansa na almuntaqimu da sunansa na almuntaqimu izal karimu tajalla bismi muntaqimu muntakimi izal karimu tajalla bismi muntakimi shi yace izal karimu tahalla bismi muntakimi ya isa na maryama Allah tabaraka ta'ala zai tajalli ya bayyana da sunansa na almuntakimu sai ce ya kai isa dan maryamu a anta qulta linnasi anta qulta linnasi washin kai ne ka gaya wa mutane kiristocin nan nasara ittakhizuni wa ummiya ku riƙe ni da ni da mahaifiyata Maryamu ilahaini alloli guda biyu min dunillahi koma bayan Allah guda ɗaya kai ne ka gaya musu wannan kai ne ka ce a riƙe ka da kai da babarka alloli guda biyu koma bayan Allah guda ɗaya maka da shi salahullahu Allah ta'ala zai tambayi annabi Isa wa huwa ya'lamu anna Isa lam yaqul haza amma Allah ya san annabi Isa alaihi salatu wasalam bai faɗi wannan magana to qala Isa daga nan annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ya ce wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wa qad qur'ida bayan an razana shi an firgita shi min shiddatil khawfi saboda tsananin tsoron Allah gashin jikinsa duk zai karkabe har kuma wato kafofin ramin gashin da ke jikinsa jini zai dinga fitowa ta wurin har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shi ya sa baki a magana to sannan sai ya samu natsuwa sallallahu alaihi wa sallama ƙala isa sai annabi isa alaihi salatu wasallam sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka tanzi hallaka tsarkakewa gare ka tsarkakewa ga zatinka ya ubangiji mai dubin suna na tsarkake zatinka amma la yaliku bika daga abin da birate da kai ba mina shariki na daga wato kishiya mina shariki na daga kishiya wa gairihi da waninsa ma ya kunu liya ma yambagi liya wato bai kamata ba a gare ni an akula a ce ni ne zan faɗi ma laisa li bi haƙƙin abin da bai dace da ni ba kamar yadda bai dace da kai a yi maka kishiya ba ni kuma bai dace da ni in maka kishiya ba kamar yadda kake makaɗaici makaɗaici baka da abokin tarayya baka haifa ba ba a haife ka ba ni kuma a zamani na banda maka banda ni ne makadaici banda abokin tarayya a cikin kadaita ka kai ne makadaici ni ne shugaban masu kadaita ka saboda ka subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin bai dace ba da ni bai dace ba a gare ni in furta abin da yake ba gaskiya ba haka ne khabaru laisali wato khabari labarin laisali shine in kuntu qultuhu faqad alimtahu in kuntu qultuhu in har na faɗi wannan magana ya ubangiji ai kafi ni sani faqad alimtahu hakika ka sani in na faɗa hazal qawli in kuntu qultuhu faqad alimtahu in na kasance na faɗa to ai ka sani hazal qawli wannan magana idza kuntu qultuhu idan na kasance na faɗe shi faqad alimtahu haƙiƙa ka sani ta'lamu ma fi nafsi haƙiƙa ka san ta'lamu ma ukhfihi fi nafsi abinda nake ɓoyewa a cikin raina wala a'lamu ma tukhfihi fi nafsika ni ko ban san abin da kake ɓoyewa min ma'alumatika ba a cikin ilimanka kai ka sa abin da nake ɓoyewa a cikin zuciyata amma ni ban san abin da kake ɓoyewa a cikin ilimanka ba innaka anta allamul guyubi ya allah kai ne wato sarki makaɗaici wanda yake masanin gaibi wato a nan da yawa mutane suna yin maganganu akan wannan da yawa musulmi sukan shiga cikin rudani sai su riga cewa ai yaban annabi sallallahu alaihi wasallama duka yana cikin idra'i mutane suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin maganganun da kiristoci suke gaya masa waɗanda suka je suka jefa kansu cikin wannan su daban suke su kansu sun san su halakakku ne duk mutumin da zai gaya wa annabi cewa Allah ne ko ya gaya ma wani wali cewa shi annabi ne ko ya ce ma wani wali shi Allah ne to shi ya san matsayinsa a cikin addini ya san ba bakin komai ke ba a cikin addinin musulunci amma duk mutumin da zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa a to ai wannan wannan abin shi ma a yabe shi ne so da ka yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba idra'i bane kamar yadda kiristoci suka yi idra'i a cikin yaban Isa alaihi salatu wassalam har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kada ku koda ni kada ku dinga ziga ni kar ku wuce gona da iri a cikin yabona kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri a cikin yaban isa salatu wasalam wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da mu cewa kar mu kai shi matsayin da ba nashi ba shine kar mu ce mai allah kar mu ce mai dan allah wato idra'i manan shi almadahu bil badili yabo na ƙarya shi ake kira idra'i wato kamar a ce annabi allah ne ko a ce annabi dan allah ne ko a ce wani wali allah ne ko a ce wani wali dan allah ne subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to larabawa suna ce a ɗaraitu fulanan a ɗaraitu fulanan na zigawa ne na koɗawa ne ai madahatu fa afarattu fi madihihi na yabe shi na wuce gona da iri a cikin yabansa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadruni kar ku wuce gona da iri a cikin yabona kama a daratin nasarar maryam kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri a cikin yaban annabi isa ɗan maryamu menene suka yi fi da awahumul ilahiyatu fi da awahum fihil ilahiyya wato a cikin da'awar allantaka da suka yi a cikin sha'anin isa a.s.w. da wani wannan amma mawaƙan musulunci masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulunci su kubutattu ne daga yin wannan idra'i baki ɗayansu musamman ma maulana shekul islam wa sa'adatul anam a shekh alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin yana cewa ila ahmadin shauki wa wajdi wa lau'ati wa mali dawan fi gairi an ansija shi'ira ila ahmadin shauki ya zuwa annabi ahmadu tsananin ƙaunata da soyayyata take tafiya wawa jidi da soyayyata walau ati da ƙonar zuciyata ƙonuwar zuciyata wa mali dawan ban da wani magani ban da wani magani a cikin rashin lafiya ban da wani magani a cikin cutar soyayya fi gairi an ansi da shira a cikin wani ringar rubuta yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba rubuta yabo ga manzan Allah ba babu abin da zai warkar da ni a cikin ciwon sansa sallallahu alaihi wasallam yace iza zikira al-muhtaru hannat yara'ati iza zikira al-muhtaru hannat yara'ati litansib lahu ma shita la taktashi al-idra li'anna rasulallahi madhun wa ruhu fa qul fihi ma qad shita la taktashi al-kufra iza qulta abdallahi sayyida khalqihi litansib lahu ma shita la taktashil kufra saboda haka yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau ko da yake waɗansu malamai suna cewa ai Allah ya saukar da washu'ara'u yatba'uhumul gawun washu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna lokacin da aka saukar da wannan ayar mawaƙan kafare ne suke cewa nahnu naqulu kama qala muhammad mu ma za mu iya faɗin irin abin da muhammad yake faɗi to shine Allah ya saukar da ayar wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to sai suka abu mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hassanu sai suka zo suna kuka manzo Allah ya ce ya suka ce ya rasulullah ka san mu mawaƙan ka ne amma gashi Allah ya saukar da wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai manzo Allah ya murmushi sai ce ai kar ku tsaya nan ku karasa ayar illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu to wannan ku ne ku ne wannan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu ku ne waccan ayar kuma da su take magana to daga nan sai suka shiga cikin farin ciki suka ci gaba da yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine ya kawo har wannan zamanin namu yaban manzo Allah abu ne mai kyau na'am
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد آه ملورا مكلون آية دكو زامك يد أكي وعلا لدبي idan muka kalli ayar da kyau za mu ga yadda Allah yadda ake annaba suke wa Allah ladabi da kuma yadda suke yin magana da Allah tabaraka ta'ala kaga da aka tambayi annabi Isa a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahin min dunillahi a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahin min dunillahi sai bai ce a ni ba ni na faɗa ba ko kuma ya ce wallahi ni ba ni na faɗa ba sai ya kwantar da hankalinsa sai ce ma qultu lahumu illa ma amartani bihi an ubdullah sai da ma ce subhanaka subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubdullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falan ma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim to da Allah tabaraka ta'ala ya masa wannan tambaya da ya tashi ya ce bai ce Allah wallahi ba ni na faɗa ba sai wata irin makyarketa ta kama shi ya razana saboda wannan tambayar da Allah tabaraka ta'ala yi masa sai ya razana sai ya ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyubi to wannan shine irin wato al'adar annabawa yadda suke mu'amala da ubangijinsu haka nan su ma waliyai haka suke mu'amala da ubangijinsu ba su gaya wa Allah magana haka ba ma Allah ba duk mutumin da kake girmama shi idan za ka yi magana da shi akwai yadda ake so ka yi magana da shi akwai yadda ake so kai magana da shi saboda ladabi shine foundation ɗin komai bayan Allah suna cewa al'adabu asasu kullu maqami al'adabu huwa asasu kullu maqami ladabi shine harsashin ginin kowane irin matsayi mai hikamar adda'iyya yana cewa laysa sha'anu wujudu dalabi innama sha'anu an turzaka husnul adabi laysa sha'anu wujudu talab ba burgewa ba ne ka nema ka samu ba burgewa ba ne ce ya nema ya samu ya ce mu sufaye a wurinmu ba burgewa ba ne a ce ka samu inna mashanu an turzaka husnul adab burgewa shine Allah ya baka ladabin da zaka iya rike abin da aka baka shine burgewa amma ba burgewa ba ne a ce ya samu ya samu a burgewa a arzuta ka ladabin da zaka iya riƙe wannan baiwar da aka baka shine burgewa manufar shehunnai baki ɗaya a cikin tarbiyyar muridansu da ladabtar da su wato shine yadda muridan za su koyi zama da Allah shine manufa duka wannan ladubban da kake ganin muridai su ne a gaban shahannansu cire hula a cire takalmi a tsuguna ana magana ƙasa ƙasa in suna magana a sunkuyar da kai malamin karatu in ya gani zai dinga surutu ana bautar da yara ana wa wa ya sa su kai ne baka sani ba kake ɗauka wani ne ya sa su su ne suka ga abin da suka gani shi ne suka mai da kansu haka amma ba wanda ya sa su ba wanda ya sa su man aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubil ibadi ilayhi duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya fuskantar da zukatan bayi ya zuwa gare shi saboda haka waɗannan muridai da ake gani suke wannan biyayya da wannan ladabi da wannan sunkuyawa da wannan hidimomi babu wanda ya sa su in kuma kaga wani yana sa su to wanda kaga yana sa su nan shi ya sa kanshi wannan shehuntar amma ba izini ya samu daga Allah ba in izini ya samu daga Allah abin da aka sa shi ya musu zai musu su kuma ya rage nasu su yi masa su kuma abin da ya dace su yi masa amma ba wai shi ne zai dinga sa su yana nuna musu su yi masa kaza su yi masa kaza ba saboda haka da yawa malamai da sauran mutanen gari in sun ga wani shehi wasu muridai sai a ci gani ana bautar da su ko kaga an ba shi yasa su ba wallahi ba sa gaban shi kwata kwata ba sa gaban shi su suka sa kansu domin watakila suna ganin abin da suke nema a wurin Allah yana hannun shi shine suka zo suna neman ya ba su inda za mu ne muka sa kanmu muka tilasta kanmu saboda me kuke yin wannan saboda mun gano duk wanda aka bashi aka sauƙaƙe masa yin ladabi da shehinsa to in Allah ya yarda Allah zai sauƙaƙe masa da yin ladabi ga annabinsa duk wanda Allah ya sauƙaƙe masa yin ladabi ga annabinsa in Allah ya yarda Allah zai sauƙaƙe masa yin ladabi ga ubangijinsa wa anna ila rabbikal muntaha yanzu ka tsaya ka lura da kyau irin muridan nan da suke bin shehannansu suke musu wannan biyayyar ake gani idan shehannan suna wuri ba sa daga kai ba sa daga murya ba sa magana in san samu nema da sun ga shehinsu ya zo wuri minti ɗaya biyu sai su silale su bar wurin su ko malamai da almajiransu sai su dinga surutai ha gani ko girman kai kawai idan mutum yana wuri kaga yara sun takura su mu ba haka muke ba mu almajiran mu hatta fa muna yi da su ko ba ga suke cewa ba ai tsarin ku daban tsarin sufaye daban tsarin ku daban tsarin sufaye daban wannan tafa wanda kuke da almajiranku da firar da kyalkyace wannan kashe su kuke ba ku sani ka kaddara yanzu ka lura muridan sufaye waɗanda suka saba irin wannan biyayyar to ka halartu a zuciyarka yanzu yan suna yi wa shehannansu irin wannan ya kake tunani da manzan Allah zai zo da Allah ya za a yi ka suranta a zuciyarka wanda yake zuwa gaban wani mutum fa irin shi yake cire hula yake sunkuyawa idan wannan mutumin yana wuri bi iya sakewa a takure ki to ka suranta a zuciyarka da ana cikin wannan hali annaba zai zo yaya kenan kaga su ma zai yi kenan su ma zai da ladabi to amma su malaman da suke faɗin wannan ko kuma almajiran su yan gari da suke wannan magana ha wallahi mu malaman mu muna sakewa mu kalli kwallo mu kalli fim mu tafa ayi dariya ko suna hawa kujera ɗaya ko to sai in annabi ya zo ne za su sakko daga kujera ke sai su sakko daga kujera ko to su kuma waɗancan muridan su dama ba su ma hau kujera ba dama ba su ma hau kujera ba wai sai di ali sisi ya radiyallahu ta'ala na warbahu annabi an wata za Allah anna kullu khair wata rana dan shine hujjan mu a bangaren ladabi shine hujjan mu duk wani batija ne dan faila to sai di ali sisi radiyallahu shine alqiblarsa wata rana shi ibrahim radiyallahu ya aika a kira shi da ya zo sai iska shi ibrahim dama al'ada shi yakan zauna a kan gado in sai da ya zo sai ya zauna a gefen gado ya sunkuya yana magana da shi ranan da sai da ya zo sai yana zuwa sai ya hangi shi radiyallahu a zaune a kan shimfiɗa a ƙasa sai ya koma shehu ya sake aikawa da ya sake zuwa sai ya ga shehu a zo a na uku sai shehu sai ya gane karatun dama shi ya koya mai ai sai ya tashi sai ya koma sama sai ce a kira saidi sai ga saidi ya shigo yana shigowa al'adar mutanen senegal in ka lura da su ba irin wannan biyayya ko wannan ladabin za ga ba irin ɗabi'a su bane yasa wanda ya ce zai dinga kwaikwayon za ga shi ma ya zama wani iri wani iri haka wani a miƙa hannu a gaisa da ba ruwansu amma sai dai ali cire wa shehu hulaki ba ruwansa da wannan al'adar ta singalawa cire masa hulaki in zai magana da shi to sai shehu ya ce sai di na aika a kira ka da baka zo sai ce ai ban ga wurin zama bane eh na zo tun kiran farko amma da zo ban ga wurin zama bane saboda idan shehu yana kasa to ai na za a zauna dole sai in shehu ya hau sama to shine za a samu wurin zama amma in dai shehu yana zaune ne a ƙasa to in an zuwa ina za a zauna ke to yanzu wanda ya iya yi wa shehu wannan ran da ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake tunani saboda haka irin wannan tsarin na su malamai da su tsaya a matsayinsu amma su daina sa baki akan irin ladabi ko biyayya ko tarbiyyar sufaye da muridansu ko a ce ana bautar da yara ana wahalar da su ana girman kai in an zo wuri yara ba sa sakewa ko an- wannan duka ba mema wanda yake maganan ba layinsa bane ba layinsa bane ba yadda za a yi shehin tarbiyya ya zauna yana kallon fim da shi da almajirin shi balle ana kallon kwallo ana ihu a, wannan ai wargi ne ai wasa ne duka wannan saboda haka idan har muridan tarbiyya suna iya yi wa shehannansu wannan in annabi ya zo wuri ashe musu wa- mu- su ma za su yi kenan to idan ko suka zo gaban Allah kuma mutuwa za su shi ne dalilin wannan wato a biyayyar da ake gani muridai suna yi wa shehannansu annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce ma qultu lahumu ya ubangiji ma qultu lahumu ba ni na gaya musu haka ba kaga bayan ya gama gaya masa subhanaka subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ya ubangiji ni ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abin da kai mun umarni da shi kaga bai ce ma ba ni na faɗi waccan magana ba har yanzu ka lura bai ce ba ni na faɗi cewa ni Allah bane ba ni na ce uwata Allah bace ba ni na ce Allah uku bane a ma qultu lahum ni ban gaya musu komai ba ya ubangiji illa ma amartani bihi sai abin da kawai kai mun umarni in gaya musu wa huwa ga kuma abin da nace kai mun umarni in gaya musu ga abin da nace an ubudullaha ku bautawa Allah rabbi ubangiji na wa rabbukum kuma ubangijinku rabbi wa rabbakum ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ya ubangiji na kasance mai sa ido mai shaida raƙiban mai kulawa alaihim akan su waɗannan nasara kiristoci jama'ata na kasance ina sa ido a kansu ina lura da su amna'uhum ina hana su mimma ya ƙuluna daga abin da suke faɗa ma dumtufi matuƙar ina cikinsu a lokacin ina cikinsu falan ma ta wafaita ni amma da ka samu wannan gyangyaɗin mai nauyi mai kama da mutuwa kabatta ni ka jimke ni ka ɗauke ni bin raf'i ila sama'i ka ɗaga ni ka kai ni sama ta biyu ka aje ni kunta an tarraƙi ba alim na bak- maka sauran aikin kuma ai sau- sauran aikin yana wurin ka kai ka san wannan amma wancan aikin na farko lokacin ina cikin su ban taɓa yadda su faɗi wannan magana ba ya ubangiji amma bayan ka ɗauke ni zuwa sama to abin da ya faru bayan bana nan ban san menene ba domin an tarraƙi ba alaihim kai ne mai sa ido a kansu mai kulawa da su wa anta ala kulli shay'in wato a kai dinnan ya ubangiji a bisa kowane abu min kauli na daga abin da na faɗa lahum a gare su wa kaulihim da kuma abin da suke faɗi ba'adi bayana wa gairu zalika da wani wannan shahidun wallahi kai shaida ne muttali'un alimun bihi mai tsinkari ne kuma masani ne da shi in tu'azzibu
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم فإنك أنت العزيز الحكيم آ واتو أنشي malamai da yawa suna tambaya wayya aka yi annabi isa alaihi salatu wassalam yake gaya wa allah cewa wa in tagafir lahum fa innaka antal azizul hakim wa in tagafir lahum fa innaka antal azizul hakim ya annabi isa zai gaya wa allah wannan magana bayan ya sani allah ya riga ya rubuta ya tabbatar cewa duk kafirin da ya mutu kafiri dan wuta ne ko ballantana kafircin ma na haɗa Allah da wani a ce Allah yana da ɗa a ce Allah yana da mata a ce Allah uku ne sannan kuma a haka annabi isa ke iya gaya wa Allah cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur a- azizu- azi- azizul hakim to ya zai faɗi wannan alhali su kafirai ne kuma duk kafirin da ya mutu akan kafirci bai tuba ba wuta zai je jawabin amsan wannan wato wannan maganar da annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi wa allah tabaraka ta'ala wato sallama wa allah lamarinsa ne ba wai yana ba allah umarni ba ne yana sallama wa Allah lamarinsa ne ba zai ce Allah ka ƙona su ba ai bayan Allah ne Allah ne halicci kayansa to da ka ba ruwan annabi isa Allah ya yi abin da yake so yi da kayansa shine dalilin wannan magana idan Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya azabtar da su in ya ga dama ya gafarta musu babu wanda isa yi jayayya da Allah ya ce Allah dan me kai kaza domin bayi halitta bayin Allah ne tabaraka ta'ala shi kuwa sarki yana da iko ya tasarrufi da kayansa to shine dalilin da yasa annabi isa alayhi salatu wasalam yake gaya wa Allah tabaraka ta'ala in tu'azibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal antal azizul hakim a annabi isa alayhi salatu wassalam wato yana gaya Allah tabaraka ta'ala ma qultu lahum illa ma amartani bihi ya ubangiji ni fa ban gaya musu wani abu ba sai face abin da kai mun umarni in gaya musu shine an ubudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid saboda ka in tu'azzibhum ya ubangiji idan ka azabtar da su man qama alal kufri minhum wanda ya tsayu ya tabbata akan kafirci daga cikin su in ka azabtar da shi fa innahum ibaduka ai bayinka ne wa anta malikum kai kuma kai ne sarkin su mamallakin su ta tasarrafu fihim kana da ikon yin tasarrufi a cikin su kaifa shita yadda kaga dama la atrada alayka babu musu akanka ko jayayya wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu liman amana minhum wato ka gafarta wanda ya imani daga cikin su fa innaka antal azizu cewa kai kai ne mabuwayi algalibu marin jayi al'amri abisa lamarinsa alhakimu gwani fi sun'ihi a cikin halittarsa ajaba isa annabi isa alayhi salatu wassalam ya ba da amsa kana jawabuhul muktasar wato amsar da ya ba Allah tabaraka ta'ala ya kamata ta zama takaitacciya ce amma sai ya tsawaita ta ma qultu lahum haza abin da ya kamata ya ce kenan ma qultu lahum haza ni ban gaya musu wannan magana ba fa ya ubangiji walakin sai dai haza ya kunu fi su adabin in ya ce haka zai zama kamar mummunan ladabi ai ya san Allah ya fi sanin bai faɗa ba amma ya aka Allah ya mai wannan tambayar so da bai kamata ya ce ma qultu lahum haza ba akwai su'ul adab a ciki ma ƙala isa ma qultuhu annabi isa bai ce ni ban faɗa ba a ɗalar kalama sai ya tsawaita magana adaban ma alhadrati domin ladabi tare da halar ubangiji walam yusarrih annabi isa bai yi bayani ba bi annahu ma ƙala haza cewa shi fa bai faɗi wannan maganar ba duk cikin maganar ka lura bai ce shi fa bai faɗi wannan maganar ba bal bar dai ƙala cewa yi in kuntu qultuhu faqad alimtahu in har na faɗi wannan magana ka sani in har na faɗi wannan magana ka sani ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin raina wanda na ɓoye a zuciyata wala a'lamu ma fi nafsika amma ni ban san abin da ka ɓoye a cikin iliminka ba bi hazal adab da wannan ladabi ne inji shi Ibrahim radiyallahu anhu faqal anbiya'u annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam suka zarce kowa da kowa ya arifuna adaba ma da hadrati su sun san halara sun san yadda ake ladabi tare da ubangiji har su fa suna yin wata waka suna cawai falqaumu bil adabi haqqan sadu min hustafada al qaumu mastafadu saboda haka da ladabi ne duk wanda kaga ya kai inda ya kai da ladabi ya kai wurin in kuntu qultuhu wai in na kasance na faɗi wannan magana faƙad alimta hutu ai ka sani hakika ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsika amma ni ban san abin da ka ɓoye cikin ilimin ka ba badalan min an yaqula ma qultu haza badali wato sakamakon a ce ya ce ni ban faɗi wannan magana ba kama ya ƙulu ibrahim kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wa iza marittu fa huwa yashfini idan na kamu da rashin lafiya Allah ne ke warkar da ni almaradu rashin lafiya lamma kana naksan lokacin da annabi Ibrahim ya san cewa rashin lafiya tawaya ce ma asnadahu ila alhaqqi tabaraka ta'ala bai dangana wa Allah tabaraka ta'ala ba asnadahu ila nafsi sai dangata wa kansa wa huwa lam yumrid nafsahu alhali kowa ya san annabi Ibrahim ba zai iya sa kansa ciwo ko rashin lafiya ba walakin sai ya ce idza maridtu idan na kamu da rashin lafiya fa huwa yashfini Allah shi ne mai warkar da ni ashifa'ul lazi huwa khairun waraka wadda ita ce alkhairi asnadahu ila rabbi sai danganta ta zuwa ubangiji wal maradu rashin lafiya allazi wa sharrun wanda shi wannan sharri ne asnadahu ila nafsihi sai danganta shi zuwa kansa kaga wannan ai ladabi ne wannan ladabi ne haka za adabul anbiya ma alhadrati haka ladabin annabawa yake ala nabiyina alaihi salatu wassalam tare da Allah tabaraka ta'ala in tu'azzibhum fa innahum ibaduka ya ubangiji idan ka azabtar da su to dama ai bayinka ne wa in taghfir lahum idan ko ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim to ai dama kai ne ubangiji mabuwayi algalibu ala amrihi alhakimu gwani kwararre a cikin halittarsa hazil ayatu shi wa radiyallahu ne ce kaga wannan aya a ajabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta burge annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar annabi ita ta burge shi sosai sai da annabi ya kwana yana sallah da ita sai da annabi ya kwana yana sallah da ita in ya miƙe da ya karanta fata sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ruku'u a ruku'u ma sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya dago daga ruku'u sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya tafi sujada sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya dago daga sujada sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya koma sujada haka ya dinga yi sai da alfajir ya keto sallallahu alaihi wa alihi sallama aya ta burge shi sosai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shi yake gaya mana anan wannan aya ta burge annabi sallallahu alaihi wa hatta ba ta lailatan kamilatan yusalli biha har sai da annabi ya kwana cikakken dare yana yin sallah da ita ma za da alaiha bai ƙara wata aya a kanta ba in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim نعم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آه الله تبارك وتعالى yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yadda suka yi da annabi Isa a ala nabiyina alaihi salatu wassalam qala Allah sai Allah ya ce haza kaga wannan yawmul qiyamati wannan rana ta kiyama yawma yanfa'u sadiqin ita ce ranar da za ta amfani masu gaskiya fit duniya a cikin rayuwarsu ta duniya ka isa kamar annabi isa alaihi salatu wasalam da makamancinsa duk wani wanda aka ce shi allah ne ko shi annabi ne ko shi menene musulmi suna zaginsa su ba laifinsa ko na sisi a ciki to wannan rana ranar da za ta amfane shi kenan haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ka isa wa gairihi ranar da wato a gaskiya za ta amfani gaskiyar za ta amfani masu gaskiya lahum jannatun wato Allah tabaraka ta'ala zai ba su gonaki tajrimin tata al'anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikinta abada har zuwa abada radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su Allah ya zuba yadda a kansu bida'ati saboda biyayyarsa wa rabu anhu su ma sun yadda da shi Allah ya yadda da su su ma kuma sun yadda da shi bisa wabihi Allah tabaraka ta'ala ya ba su sakamakonsa zalikal fawzul azim wannan sakamako ko shine rabu wanda yake mai girma wala yanfa'ul kazibina fid dunya sidquhum wato makaryata ƙaryarsu tun a duniya ma ba za ta amfane su ba kal kuffari kamar kafirai lamma yu'minuna inda ru'yatul azabi wato ƙaryar maƙaryata a duniya a lahira ba za ta amfane su ba kamar kafirai wato lokacin da za su ga wuta a kiyama su ce sun imani to wannan imanin a lahira ba zai amfane su ba lillahi mulku samawati لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آه ومنه إصابة الصادق لله ملك السماوات واتو ملك سمي بقوي والأرض da kuma mulkin ƙasai bakwai da abin da yake cikinsu lillahi duka na Allah ne mulkin sammai bakwai da mulkin ƙasai bakwai baki ɗayansu na Allah ne tabaraka ta'ala khaza'inul matsari taskokin ruwa ruwan sama wannan bati da kuma taskokin tsirrai na ƙasa wa riski da arziki wa gairiha da waninta wa ma hinna da kuma abin da yake cikinsu a tabi ma Allah tabaraka ta'ala ya kawo bima ta galiban ligairil aqili domin wato rinjarwa ga wanda yake bai da hankali ga wani mai hankali wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne a bisa kowane abu wa minhu isabatu sadiqi wato daga wannan iko shine Allah zai sakanta wa mutum mai gaskiya wata azibil kazibi Allah zai azabtar da mutumin da yake mai yawan ƙarya wa khassal aqalu Allah tabaraka taala ya keɓanci hankali zatuhu wato zatin hankalin falaysa alaiha biqadir wato ba mai iko bane akanta ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu hukum mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farrij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu waqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر المداد العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين